سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyalansa da matansa da 'ya'yansa da sahabbansa mutanen arziki da waɗanda suka biyo bayansu tun daga wancan lokaci har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku uwana masu girma ya ku waɗannan fuskoki wanda muke kyautata wa zato cewa ta yi imani da Allah Allah ka tabbatar da wannan kyakkyawan zato ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata ta sallama wa da'awar manzan Allah Allah ka tabbatar mana da wannan kyakkyawan zato idan ba ku manta ba satin da ya gabata mun gabatar da hutuba a wannan masallaci wanda muka yi mata take da baitullahi a haƙo an yunfaƙa fihi ɗakin Allah masallaci shi ne ya fi cancanta ya fi dacewa da a ciyar da dukiya domin raya shi da kuma gina shi da bunƙasa shi da inganta shi a waccan hutuba mun kawo ma'anar infaƙi ma'anar ciyar da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah da gyara masallatai da makaranti da inganta guraren ibadar bayi da alherin da ke cikin haka mun kawo maganganun malamai mun kawo ayoyi na alkur'ani wanda suke nuna mana falala da alherin ɗiban dukiya domin a gina addini ɗiban dukiya domin a gina guraren ibada a inganta su a kyautata su domin samun comfortability na ibadar da kuma samun ainihin wato cikakken lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a wancan sati lokaci ya ƙure ba mu taɓa wasu ɓangare na hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi ma yake bayani a nasa ɓangaren ta wannan alkhairai ba Allah ya saka wa malamin mu malam Musa Adam mai hula sai ya ga dacewa da cancantar na sake dawowa domin mu zo mu karasa abin da ya saura wanda zai cikata zuwa ga cikaton abin da ya kamata mu faɗakar da kanmu dangane da wannan ibada mai girma Allah ya saka mishi da alkhairi da haka muna masu neman agaji da taimakon Allah sai mu ce hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdausi wanda wannan hadisi hadisi ne ingantacce malamai daga cikin malaman hadisi da yawa sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya wa sahabbai yace man tasaddaqa bi ajli tamratin min kasabin tayyibin wanda dai ya sadaka da tsagin dabino ko da wani dabino kwaya ɗaya daga cikin dukiyarsa ta halal wala ya qabalu Allah illa tayyiba dama Allah baya karɓar sadaka sai daga dukiyar halal wa inna Allah ya taqabbaluha bi yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai karɓi wannan sadaka da hannunsa na dama wakilta ya daihi yaminun kuma dama dukkanin hannayen Allah dama ne thumma yurabbi hali sahibihi manzo Allah ya ce Allah zai raini wannan sadaka ga wannan mutumin da ya bada ita Allah zai raine ta ya kiwace ta ya ta mata bayi yi ta mata ban ruwa tana girma tana ƙara yalwata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kama yi rabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku yake rainan ɗan dokinsa doki ɗan godiya wanda aka haifa a dinga bashi abinci da kulawa har sai ya girma ya kai matakin da ake bukata manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta ta kuna mithlal jabali har sai wannan sadaka ta zama kamar girman dutse mai girma saboda yadda Allah zai rainawa wannan ma'ana zai raini wannan sadakar ma'abocinta don ya je ya samu cikakken lada a gurin Allah Allah ka haɗa da ni da ku a cikin wannan lada akwai wani hadisi wanda yake badaban kaye hadisin abu zarrin gifari Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi abu zarrin ya ce wata rana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce min ya abazar ya kai abu zar a tubusir uhudan kana ganin uhud kana hango uhud kana kallonsa ya ce fa nazartu ila shamsu ma baqiya minan nahari sai na tsaga kai na kalli rana na ga me ya rage a cikin yini wa ana ara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yursiluni fi hajatin lahu zaton da nake wannan tambayar da annabi ya min ina hango Uhud na yi tsammanin annabi yana so ne ya bani wani aika in je sai nake duba in ga shin rana ta kusa faduwa ne kada na bata lokaci wajen iyarwa annabi Muhammadu aikan da ya bani ashe ba haka manzon Allah yake nufi ba Abu Zar al-Ghifari yace fa qultu na'am ya Rasulullah sai nace na'am ya manzon Allah na hango Uhud ina kallon sa قال سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي وأبو ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير yace wallahi ba zan so a ce ina da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari dutsen uhudu na azurfa na zo zan sadakar da shi na saura da koda dinari kwaya uku ba yace wallahi inda Allah zai mallaka mun abin da ya kai dutsen uhudu na zinare zan rabar da shi ko dinari uku gaba ɗaya ba zan bari ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fidaka abi wa ummi ya rasulallah fansar uwa da uba mun baka ya manzan allah za ka yi abin da ya fi haka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce hadisi na gaba daga abu huraira Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi ya ce ja a rajulun ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wani gurin mutum ya zo gurin annabi muhammad faƙala ya rasulallahi sai ce ya manzan Allah ayyu sadaqati a azamu ajara wacce sadaka ne tafi kowace girman lada a gurin Allah ƙala sai annabi ya ce an ta sadaka wa an ta sahihun shahihun ka yi sadaka kana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma kana cikin jin kwaɗayin abin da za ka bayar ba ka so amma sai ka danna zuciyarka sai ka bayar ka taimaki addini da shi takshal faƙar kana yin wannan sadakar a halin kana tsoron karka yi talauci ta'amalu ghina sannan kana fata kana godo kana fatan ka wadata ka zama mai kuɗi amma tare da haka kake iya ɗauka ka bayar wala tumhil manzo Allah ya ce kar kai sakaci kar ka jinkirta yin aikin alheri idan kaga lokacin sa yayi idan lokacin abin yayi kar ka jinkirta in kaga bukatar ta kama kar ka tsaya wasa hatta idza balagatil hulqum annabi muhammadu ya ce har sai lokacin da ranka ta zo makoshi kana dab da mutuwa kulta li fulanin kaza sai ka ce a ɗauka za a bawa wani saboda kaga za ka mutu wali fulanin kaza a ɗauki kaza a bawa wani wali fulanin kaza a bawa wani ma kaza wa qad kana li fulanin wa abu kaza ma a bawa wani annabi ya ce kar kai wannan wannan hadisi ingantacce ne hima imamul bukhari da muslim suka rawaito shi Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi ya tabbata daga busur ɗan jahash alƙurashi Allah ya haɗa mu da busur a cikin jannatul firdausi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zaka yawman fi kaffihi fawa ba'a alaina alaiha isba'ahu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tofi a tafin hannun shi fawa ba'a alaiha usba'ahu sai ya ɗora yatsansa akan wannan ta tofi da yi sun maƙala ya na adam annabi sai ce ya kai ɗan adam anna tu'jizuni tu'jizuni wa qad khalaqatuka min mithli hadhihi ta ya zaka gagare ni ta ya zan rasa yadda zan yi da kai alhalin abin da na halicce ka da hi bai wuce wannan kazantar ba ta ya zaka gagare ni ni Allah alhalin abin da na halicce ka da hi bai wuce darajar wannan kazanta ba wa qad khalaqatuka min mithli hadhihi hatta idza sawaituka wa addaltuka famashayta bayna burdayn walil ardi minka wa'idun ya ce har sanda na daidaita ka na kintsa ma halitta ne maka falalar jiya ne maka ta yau ne maka falala ta kowace irin kalar falala Allah ya ce sanda ne ma ita gaba ɗaya sai gahi ka dawo kana taka ƙasa da irin yanayin takama da nuna isa ta jama'ata ka tara dukiya ka tara dukiya wa mana'ata aka zo neman taimakon addini gina masallaci ko gina makaranta ko kula da marayu ko kula da gajiyayyu ko aurar da zawarawa ko wani abu daga cikin ayyukan addini aka neme ka amma sai ka hana hatta idza balagati taraqi manzo Allah yace sai ranar da ranka ta zo makoshi kulta budar bakinka sai kace atasaddaqu yanzu kan zan yi sadaka annabi ya ce wa anna awanu sadaka ina lokacin sadaka ya kai dan adam ina lokacin sadaka me yasa lokacin da kake da garjin lafiya da wadata baka yi ba sai yanzu da kaji cewa zaka koma ga Allah baka ce zaka yi anna awanu sadaka wa anna awanu sadaka ina lokacin sadaka yake ya kai dan adam wannan hadisi al-imam ibnu majah ya fitar da shi muhammad nasiruddin albani a cikin silsila sahiha nambar hadisi na 1143 ya ce hadisi ne ingantacce ga rariya gar wanda ba shi da matsala Allah ka ba mu ikon aiki ya tabbata har ilau daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa aminci da yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yadullahi mal'a hannun Allah a cike take a cike take da wadata la yaghiduha nafaqatu sahha'ul layli walan nahar bayarwar yau da bayarwar dare da bayarwar safiya baya rage abin da yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala manzan Allah ya ce ba ku gani ba ne tun da aka halitta sama da ƙasa duk wanda kaga ya ci Allah ne ya bashi duk wanda kaga ya sha Allah ne ya bashi duk wanda kaga yake da sutura Allah ne ya bashi duk wanda kaga yake da gida Allah ne ya bashi duk wanda kaga yake da mota Allah ne ya bashi tun da Allah ya halitta sama da ƙasa bai daina bawa bayi ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ku gani ba tun da allah maɗaukakin sarki ya halitta sammai da ƙasai bai daina ciyar da bayi da wadata su ba don haka abin da yake hannun allah baya karewa ma inda kum yanfad wa ma inda allah baqi abin da ke hannunku ne ke karewa amma abin da ake hannun Allah wallahi yana nan wanza tabbace babu abin da zai same shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka ɗauka kai ma ka bawa wani ko ka bawa addininka domin al'arshin Allah akan ruwa yake kuma a hannunsa mizani yake yana don kwafar da wanda ya ga dama yana kuma ɗaukaka darajar wanda ya ga dama bi ma'ana karkai wasa da wannan dama da Allah ya baka ta dukiya ko damar da Allah ya baka na matsayi wajen ganin cewa ka samar wa kanka makoman lahira wallahi domin yadda Allah yake ɗaukaka wasu ya dan kwafar da wasu ta iya yiwa wani aka dan kwafe kai aka ɗaga ka to fa idan ta juya Allah na iya dan kwafe kai ya ɗaga wani idan ba ka yi amfani da wannan dama ba to lalle lamarin zai iya zama maka lalatacce Allah ka sauwaƙe mana baki daya ya zo daga asma'u Allah ya ƙara wa asma'u yarda ta ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana daga abu umamat al-bahili afwan ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana ya ce Allah ya ce ya buna adam innaka an tabdul al-fadl khairun laka ya kai dan adam wallahi kai tarba dukiya kana bawa addini da jama'a kana taimakon bayi wannan alheri ne gare ka wa an tumsikahu sharrun laka ka rike kuma ka ki bawa addinin Allah a ce ga bukata a masallacin anguwarku ga bukata a masallacin juma'arku ga damuwa a addinin ka ka rike ka ki bawa kowa wannan sharri ne gare ka sai ce wala tulamu ala kafafin ka sani cewa kadaran kadahan ba za a zarge ta akan ka ba a ce yau dukiyarka ta dawo kadaran kadahan ba wanda zai zarge ka Allah ba zai kama ka ba al'umma ba za ta zarge ka ba wabda abi man ta'ulu amma idan ka tashi alheri ka fara da wanda nauyin su ke kanka matanka ƴaƴanka a gansu a wadace yan uwanka na jini a gansu a wadace baffanu da kawunai yayu da kannu ‘ya'yan ‘ya'ya jikoki da ‘ya'yan ‘yan uwa ‘ya'ya kenan da duk wani wanda yake da alaka da kai matukar Allah ya hore maka to ka yi kokari ka taimaka musu Allah ya jikan aliyu dan dawo ya faɗi magana a cikin waka amma magana ce mai kyau amma a cikin waka ya faɗe ta ka zamanto ko za ka ji wata waka ya zama akwai hikimar da za ka ɗauka ba cacas cacas ɗin cikinta ne ke burge ka ba ka ɗauki darasin da ke ciki wannan babu laifi saboda akwai a cikin waƙa akwai hikima ya ce matuƙar Allah ya buɗa ma taimaki al'umma su ji daɗi inda ran ka su ce ka kyauta in ma ba ka su ce ka kyauta ya ce kowanne taimako jalla yana taimakon shi har bayan shi haka ne jama'a ko ba haka ba wannan waƙa ce amma akwai hikima a cikinta Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon aiki bayan haka ya ku yan uwana masu girma abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa aminci da yarda ya rawaito hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbari yana hutuba wa mutane wa zakara sadaka a cikin hutubar sai ya ambaci sadaka wa ta'affuf ya kuma umarci mutane da su kame kar ka zamanto kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair ya zamanto kai kenan kullun dan amika ne a baka dan amika ne a baka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la an ya akhudha ahadukum hablahu wallahi dayan ku ya dauki igiyarsa wa ya tahabbab ya je ya taro itace ya sayar khairun wannan ya fi masa alheri min an ya mudda yadayhi ila nas mana'uhu mana'uhu aw a'tuhu aw a'tuhu ko su bashi ko su hana shi saboda haka karka zamanto wato kallon ala maula ka zamanto kana saurara wa kanka wajen tunanin wani ya baka ka dinga bunƙasa tunaninka wajen ya za a yi ka samu annabi ya ja hankali dangane da kamewa wal mas'ala da roƙon mutane a cikin hudubar annabi ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla wallahi hannun da take miƙawa a karɓa ta fi wanda take miƙawa ta ma'ana hannun da take miƙawa ta bayar ta fi wanda take miƙawa ta karɓa Allah ya saka mu masu miƙawa ba masu miƙawa a bamu ba Allah ka hore mana baki daya ya ku uwana masu albarka har yanzu dai hadisan ba su kare ba domin silsilatul ahadisu sahiha ce mun tafi ne jeren giyar hadisai ingantattu fadar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin mu ji sakonninsa dangane da inganta addinin mu da rayuwar mu uqbatu dan amir Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace inna sadaqata wallahi sadaka dan a gina masallaci jama'a ka zo ka wannan masallaci kamar yadda muka faɗa wancan sati ka tambaya me matsalar ku mu ce muna so a saka mana solar inverter mai ƙarfi wanda 24 hours jakin zai zamanto yana ba da wuta da za a yi ibada zai zamanto yana ba da ƙarfin wutar da za a yi duk abin da ake so na ibada a gurin nan ba tare da tashin hankali ba ba tare da jin wani abu ba ya zamanto duk wani abu na wuta muna nan da hidaran a cikin wannan masallaci ka nemo ma'aikata ka je ka ce aimin aimin lissafi nawa ne zai ci miliyan nawa zai ci ka ɗauki kuɗin ka bayar a yi na rantse da Allah in ka mutu sai Allah ya haskaka maka kabarinka da izinin Allah da izinin Allah Allah zai haskaka ma kabarinka saboda haka aikin alheri irin wannan yana da muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna sadaqata la tutfi'u an ahliha harran quburi wallahi da kuke ganin sadaka da kyauta da kuke ganin ɗiban dukiya a bawa addini to tana daga cikin aikinta tana disashe wa mutanen da suka yi ta zafin azabar kabari Allah ka ba mu ikon taimakon addini don mu samu wannan falalar ya Allah tana bisa zafin azabar kabari sai manzon Allah ya ce wa inna ma yastazillul mu'min yawmal qiyamah fi zilli sadaqatihi ku sani ranar tashin alkiyama dan adam zai nemi inuwa ya rasa amma wallahi idan yana alheri yana gina masallatai yana gina makaranti yana taimakawa guraren ibada da suke da bukata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wannan sadakar da yake za ta zama masa inuwa da zai higa ya fake a cikin ta wa inna ma yastazillu almu'minu bi sadaqati fi zilli sadaqatihi yawm alqiyamah dan adam yana inuwantuwa da inuwar kyautarsa ko sadakarsa a ranar tashin alkiyama Allah kai mana inuwa da ainihin wato sanyi na ainihin wato sadaka da kyautar da muka yi da kuma wacce za mu yi nan gaba kafin Allah ka ɗauki rayuwarmu wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ibn al-Mubarak a cikin Zuhud war Raqa'iq ya ainihin wato fitar da shi Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsila sahiha yace ingantacce ne nambar hadisi na 3484 Allah ka hada mu da waɗannan bayi a cikin aljannar firdausi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa jama'a الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم waɗanda suka taskace dukiyarsu ba sa iya taimakon wani ba sa iya bawa addini ba sa iya agazawa wasu ba sa kallon bukata su ɗaukewa waɗanda suke cikinta wala yunfiquna ha fi sabilillah Allah ya ce fabashirhum bi azabin alim ina musu albishir da azaba mai rarrabi Allah ka tsare ni da ni da ku Allah ka haramta naman mu daga wutar jahannama ya Allah zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce yake cewa da Allah yake cewa wa wailul lil mushrikina azaba ta tabbata ga mushrikai kai ka ce waɗanda ba sa bauta wa Allah kwata-kwata Allah ke magana amma da Allah ta sai ya ce alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun su waye ne su ne wanda ba sa fitar da zakar dukiyarsu sun kafirce wa Allah to kaga idan an ɗauki ɓangaren farko na ayar wanda ba sa fitar da zakka kafirai ne to kaga hatta musulmi na iya higowa ciki tare da cewa malamai suka ce sai fa idan yana inkarin wajabcin fitar da zakka yace bai yadda ba babu wani abu ibada mai suna zakka a duniya to nan ne zai higa layin kafirai to amma akwai wata aya kuma har ilau wanda take kama da wannan wanda ita ma tana da hatsari dangane da ni da kai dangane da dukiyar da Allah ba mu me muke yi da ita wajen ganin cewa addinin mu ya ci gaba Allah ya ce wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladina amanu idan aka ce ku ciyar da dukiyar ku wa waɗanda suke bukata ko kuma ku ciyar da dukiyar ku ga addinin ku sai ka ji kafirai waɗanda suke kafirai sun ce a nutsimu mallau ya sha Allahu a ta'amahu yanzu kuna nufin mu ciyar da wanda da Allah ya ga dama da zai ciyar da shi ba ba ya nemi bukatar ciyarwa a gurin mu ba a nutsimu mallau ya sha Allahu a ta'amahu yanzu za mu ciyar da mutumin da da Allah ya ga dama mallau ya sha Allahu a ta'amahu in antum illa fi dalalin mubin Allah ya ce ba komai bane ko face kuna cikin bata wanda yake mabayyani ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله مدوكاكين سركي كبامي إيكوان أيكي da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai tare da haka jama'a mu sani sadaka ta kasu kashi biyu akwai sadaka ta wajibi akwai sadaka ta ainihin wato nafila sadakar wajibi ita ce zakka wanda muka yi magana a kanta a halin yanzu wanda wannan sadaka malamai suka ce ana buƙatar a yi ta a bayyane kowa ya san ana yi saboda na farko ka koyar da masu kuɗi kamar ka cewa su ma dukiyar da Allah ya ba su dinga fitar da zakka su dinga bawa bayin Allah haƙƙin su da ya rataya a wuyansu wannan kana koyar da su ne kana musu training ne bayarwa da kake a zahiri wannan kana ba su darasi ne abu na biyu cikin wannan darasin shine ita sadaka ta zakka wanda kake yin ta a bayyane to babu laifi domin za ta sa a gane kana dukiya mabukata za su zo gurinka domin su nema cewa ka ba su haƙƙinsu wala Allah idan baka yi ta a bayyane ba ba za a sani ba sannan zai ɗauke maka zargi da wasu za su dinga yi suna ganin cewa ai wane yana da dukiya amma baya fitar da zakka amma idan kana yi a bayyane za a shaida kuma za a tabbatar da haka tare da cewa Allah idan ya shaida magana ta ƙare to amma babu laifi kuma ka cire wa kanka zargi daga al'amarin mutane kar su dinga zargin ka da abubuwan da ba su da kyau wannan babu laifi in ji malamai sadaka ta biyu ita ce sadaka ta nafila wannan babu laifi ka ɓoye ta tsakaninka da Allah kana yi saboda akwai wallahi jama'a waɗanda suke ayyukan alkhairi da waɗanda suke yin ayyukan sadakoki da waɗanda suke yin falalawa mutane wanda ba sa ma so a san suna yi wani ma idan zai baka sai ya ja kunnen ka ya ce to karka yadda ka gaya wasu wani ko karka yadda ka sanar da cewa ni ne ma kaza ana samun wannan cikin manya-manyan masu kuɗi wanda suna irin waɗannan alkhairan amma saboda ba sa yi a zahiri sai ana ganin kamar ba sa yi alhalin ba haka bane ba ana samun wannan cikin 'yan siyasa yana yin alkhairi yana taimakawa wasu yana agazawa addini yana gina abubuwa na alkhairi amma saboda bai yi a zahiri wani ya gani ba sai ana ganin kamar baya yi to wannan yana daga cikin dama wato nafila ko sadaka ta nafila babu laifi ka ɓoye ta wani bai sani ba amma zakka ce aka ce wajibi ne akan mutum ko kuma ya kamata ya bayyana ta don asan cewa yana yi ya ku yan uwana masu albarka ku sani cewa duk abin da muka yi wallahi a wannan duniyar na abin da ya shafi kyauta ko sadaka ko aikin alheri Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu kuma zai agaza mana duk abin da muka yi sakaci da shi wajen aiwatarwa to mu sani cewa an yi manya-manya irinmu duk matsayin da Allah ya ma ko na dukiya ko na mukami to akwai kakannunka akwai iyayenka waɗanda suka gabata wasu akan aikin alheri Allah ya gabatar da su wasu kuma akan aikin sharri wanda daga cikin mawaka yana cewa laisa man yaqta'u turqan batalan inna ma man yattaqillaha al-batal saddiqi shar'a wala tarkan ila rajulin yarsudu fil layli zuhal yace haratul afkaru fi hikmati man qad hadana subulana azza wajal yace kutubal mautu alal khalqi faman falla min jaishin wa abna min duwal aina namrudu wa kan'anu wa man malaka al arda wa walla wa azal aina haru aina aina adun aina adun aina fir'aun wa man rafa al ahrama man yasma yakhal yake cewa laysa man yaqta'u turqan batalan wallahi ba mai ketare iyakar Allah shine shine jarumi ba wanda yake aikata asha da alfasha wanda yake aikata mummunan abu yana ganin cewa ya kai yayi haka wallahi ba darumi bane sai ce inna ma man yattaqillaha albatal sanni dai cewa wallahi tallahi wanda ya tsoron Allah ne jarumi yace saddiki saddiki shar'a ka gaskata shari'ar musulunci wala tarkan ila karka karkata zuwa ga rajulin wannan mutumin da yarsudu fil laili zuhal yake dakon tauraruwar zuhal a cikin dare shine mutumin da bai yarda Allah ke yi ba bai yarda Allah ke bayarwa ba yana neman yadda wani zai bashi yace karka yadda da wannan saddiki shar'a wala tarkani ila rajulun yarsudu fil layli zuhal ka gaskata Allah ka gaskata shari'ar musulunci ka gaskata aqidar ka da tauhidin ka karka karkata zuwa ga mutanen da suke ganin ba Allah ne ke yin abu ba su ne suke ko wata dabarbarun su yace haratul afkaru fi hikimati man wallahi haratul afkar tunanuka sun rude tunanuka sun birkice kwakwale sun rikice fi hikimatin man qad hadana subulana dangane da gano hikimar wanda ya shiryar da mu hanyar mu tafarkin mu shine Allah su gano talubakwab na me Allah ya tsara wallahi tunani ya gagare gano wannan sai dai kawai ka gano iya abin da ka gano ka fahimci iya abin da ka fahimta ka bar wa Allah ilimin sa wal ilmu lillahi rabbil alamin ilimi da hikima ta kare a gurin Allah yace haratul afkaru fi hikimati man kad hadana subulana azza wajal haqiqa tunanuka da kwakwale sun rude wajen gano hikimar wanda ya shiryar da mu tafarki wanda yake shine Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka yace kutibal mautu alal qaumi alal khalqi fakam an rubuta mutuwa akan kowa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa wallahi ta same ku dan haka kawai kai aikin alheri in mutuwar ta zo ma marhabul lali domin ka san akan me ka tafi kuma ka san meye makomarka kana kyautata wa Allah zato wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo zai rasu manzon Allah ya tambaye shi ya kake ji a cikin zuciyarka yace inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi wallahi ina jin cewa Allah zai min rahama dan nayi abin alheri amma kuma ina jin na aikata aiki wanda bai da kyau ina tunanin kar kuma Allah ya azabtar da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi waɗannan guda biyun ba za su haɗu a zuciyar bawa ba face sai Allah ya amintar da shi daga tsoron da yake ji ya kuma ba shi abin da yake fata zai samu na rahama Allah ka ba mu rahamar ka ya Allah saboda ka kai aikin alheri saddidu wa qaribu fasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'un min ad-durja annabi yace ku yi gaggawa ku yi gaggawa dangane da aikin alheri ku zage ku nema wa kanku makoma wallahi wannan duniyar ba matabbaciya bace ba wanda zai dawwama ba wanda zai zauna ballantana abin da ya mallaka da haka yace kutubal qaw kutubal mautu alal khalqi fa kam an rubuta mutuwa akan kowa nawa ne falla min jaishin wa afna min duwal falla ai hazima ya rugurguza min jaishin rindina komai karfinta Allah san da ya karwafa ta ba wata rindina da ta taso da jijjiwa wanda Allah bai ga bayanta ba kutubal mautu alal khalqi fa kam falla min jaishin nawa ne daga cikin rundunoni na arna da kafirai Allah ya watsa su wa afna min duwal nawa ne daga cikin dauloli Allah ya karar da su a doran kasa Allah ya karar da su a doran kasa laqad kana li sab'in aya laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتان ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل الله يتي ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الله يتي يا تبت متانا برنن سبعي آية تبت غريسو gonaki muka ba su dama da hauni ba wanda ke sayan mangoro ko ayaba ba wanda ke aunar shinkafa ko masara kawai gari ya waye ka je ka ɗiba ka sarrafa ka ci gaba da harkar rayuwarka amma da suka kangare wa Allah Allah ya ce sai muka danno musu wani dam ya zo ya rushe gonakin gaba ɗaya muka balle wani ruwa ya zo ya tafi da komai muka canja musu da ɗinya da goruba da kanya Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru mun saka musu ne saboda sun budurce mana wa hal nujazi illa al-kafur akwai wani dan banza da zai mana ba daidai ba mu bar shi in ji Allah saboda ka zama na lafiya da zaman ka lafiya shine mu ba Allah wallahi inda duk aka nuna mana kuskuren mu mu dauka mu aiki da shi mu gyara wannan sai ya sa mu samu rahama duniyar mu da lahirar mu Allah ka lullube mu da rahama duniya da lahira Allah ka ba mu ikon aiki da duk nasihar da aka yi mana Allah ka ba mu ikon jawo zuwa ga ayoyi da hadisan annabinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karashin baitin ya ce aina namrudu wa kan'anu wa man ina namrudu wanda bahaushe ke cewa lamarudu wa kan'anu ina kan'an manya-manyan arna Allah ya ce dinna musu ke su wallahi wa man malakal arda ina waɗanda suka mulli- mallaki ƙasar gaba ɗaya duniyar ta taɓa zama a hannunsu su suke kontrolin ɗinta wa wallah wa azan waɗannan duk sun wuce sun yi shugabancin sun yi tsari sun yi mulkin sun yi dukiyar kalli karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz ma anna mafatihahu latanu bil usba ulul quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin wabtaji fi ma ataka allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ba abin da ba a faɗa masa ba na nasiha ba ayar da mutanensa ba su ja mishi ba babu nasiha safiya da maraice inni da autu qaumi lailan wa nahara amma falam yazidhum du'ai illa dalala annabi yace annabi nuhu yace nayi wa'azi wa mutane na dare da rana amma kira na ba abin da ya tsina na musu sai kara kafircewa Allah da gudunka ya Allah da haka aina namrudu wa kan'anu wa man malaka al-ardu wa walla wa azal yace aina adin aina fir'aunu wa man ina adawa jama'a ina samudawa ina fir'auna fir'auna ne fa ya hauduro yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin لولا ألقي عليه أسورة من ذهب فرعون يتي ني كم مصر با هنونا take bane waɗannan ƙoramu ba daga guri na suke gudanowa suna zuwa gidajenku ba kai da al'amari ya kai al'amari fir'auna ya ce ana rabbukum al'a'ala na yadda kuna da Allah amma na fi shi ni ne Allah da ya fi kowanne Allah saboda haka 'yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah da haka aina adun aina fir'aun wa man ina adawa ina fir'aun ina waɗanda rafa al-ahrama suka ɗaukaka al-ahram irin wannan me ake kira na Egypt dinnan taron ƙasa wanda ya kama da mutum dinnan me ake kiransa da turanci eh pyramids ko to ina waɗannan da suka ɗaga irin waɗannan yau duk babu suna share su sai dai aje a gani mawaƙi ya ce man yasma'a man yasma yahal wanda ma ya ji labarinsu wallahi zai dinga khayali a zuciyarsa ko a kwalarsa cewa ko dai wannan labarin ba gaskiya bane saboda tsabar yadda suka nuna isa da yadda suka yi bankama a duniyan nan man yasma yahal in ma ka ji labarin sai ka ɗauka khayal ne tatsuniya ne hira ce amma da gaske an yi su kuma da gaske abin da qur'ani ya faɗa sun yi to wallahi Allah ya gama da wancan alam nuhulikil awwalina ثم نتبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين Allah ya ce ban gama da na farko bane kuma na gargabayan zan biyo ta kanku haka muke wa mutanen banza inji Allah alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin Allah ya ce kazalika naf'alu bil mujrimina ban hallaka na farko ba ban ga bayan su ba ba ku da labarin su ne kuma zan biyo ta kanku inji Allah kuma haka nake wa duk wani mutumin banza Allah ka ba mu ikon biyayya gare ka Allah ka ba mu ikon kaucewa saba maka saboda haka yace ina waɗannan mutanen sun tafi babu wani labarin su kai in ka jima tarihin su zaka ce ƙarya ne yace aina man sadu wa shadu wa banau ina wanda suka yi shugabanci min sada ya sudu siyada ya yi shugabancin ya yi jagorancin washadu sun gina manya-manyan gidaje masu kawa aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada shine washadu sun yi gine-gine masu kawa sun yi duk abin da ya kamata don duniya ta zauna musu Allah ya ce duk sun yi wa banau sun gina duk abin da ya kamata su gina ya ce halakal kullu wa lam tugunil qulal halakal kullu duk na hallaka su walam tugunil qulal dan abin da na basu na dukiya dan kadan ba abin da ya wadata su ba su wadatar da su daga barin hallaka ta ba inji Allah ba su tare musu azaba ta ba ba su tare musu abin da na shirya na intikami akan su ba halakal kullu walam tugunil qulal aina ahlul ilmi aina arbabul hijah ahlun nuha Allahu akbar da Allah ya gama da mutanen banza sai dawo kan mutanen kirki ma'ana da ka yi ki mai kyau da baka yi mai kyau ba wallahi Allah ba zai bari ba idan ya zo zai mulke shi kai ka ne kawai abin da ka aikata mai kyau ya kubutar da kai gaban shi bayan da Allah ya gama da mutanen banza sai ce aina arbabul hija ina masu tunani da hankali da sanin ya kamata ahlun nuha wanda suka san me suke yi wanda tarihi ya rawaito tunawa mutanen arziki ne bayan Allah ne nagari ina abubakar ina umar wa aina ali bin abi talib aina ahlul ilmi wal qaumil uwal yace ina masu ilimi jama'a ina imam malik ina imam muslim ina bukhari ina tirmidhi ina ibnu maja ina manya manyan bayan Allah da muke jin su a karatuttuka ana rawaito mana daga gurin su aina ahlul ilmi wal qaulil uwal ina ma abota ilimi ina mutanen farko Allah ya ce sai idullahu kullum minhumu mawaƙi ya ce wallahi kowa sai na dawo da hi gabana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai idullahu kullum minhum ya ce wallahi kowa sai na dawo da hi gabana wasa ya jizi fa'ilan ma qad fa'al sannan duk wanda ya aikata mun aiki sai na mar sakamako da shi kowanne iri ne wallahi ya ku yan uwana masu albarka mu yi amfani da duk damar da Allah ya bamu wajen gyara lahirarmu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa muna fifita rayuwar duniya ne kawai amma na rantse da Allah lahira ta fi alheri kuma ita ne tabbatacciya wannan za ta wuce ko ta wuce da mai kyau ko ta wuce da mummuna fatan da nake wa kaina da ku masu sauraron mu ubangiji madaukakin sarki ya sa ta wuce da mu akan aikin alheri Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu ya ku yan uwana masu albarka na rantse muku da Allah cikin duk abubuwan da na gabatar na hudubar satin da ya wuce da hudubar yau billahi allazi la ilaha illa huwa babu shawara tsakanina da komai sai ni da ubangiji na ya abin da na iya gani a wannan guri na ga ya kamata in fadakar da mu da irin kokarin da malamin mu malam Musa yake yi na faɗa muku satin da ya wuce cewa an aurar da zawarawa da budurwai a masallacin nan sama da mutum tamanin sama da mutum tamanin kuma dukkansu ba wanda ba anan aka ba su sadakinsu ba ba sadaki ba akwai waɗanda kayan aure ma anan aka janareton aka ba su wallahi kai wallahi akwai wanda hatta haya kama musu aka yi kai wallahi akwai waɗanda hatta jari sanda aka ba su bayan an musu waɗannan hidimomi me malam musa yake da shi me ya mallaka amma yake iya wannan aikin idan malam musa da matsayin da allah ya ajiye shi a matsayinsa na malamin zai gina tsari da zai haifar da wannan da ni da kai da muke ganin muna iya ba da umarni ma a yi ko muna da duke da muka ce a yanki ka ba a yi ka ba me muka yi wa kanmu wani tanadi muka yi wa kanmu akwai gajiyayyu marayu tukunna kusan mutum 270 da wani abu aka yi wasu kayan sallah da abinci mutum 270 da wani abu gajiyayyu mutum 160 da wani abu nawa ka kawo ka ba da gudunmawa aka yi wannan aiki ka shiga cikin ladan da ake samu a matsayinka na mai neman rahamar Allah wannan masallaci yanzu yana da bukatu da yawa daga cikin bukatun kamar yadda na faɗa ɗazu wannan guri yana buƙatar a masa invata kai ba invata ba mu bar wannan an je da nisa pop na yanzu kana ɗaga kai gani kake kamar zai faɗo ya gama burtsowa shaura ya kifo gashi nan ba gashi can ba kwanan nan yanzu yoyo yake yana zubowa a cikin a cikin pop nan ina masu dukiyar mu wanda na tabbata kuna zuwa nan sallah kuma kuna ganin abin da ke faruwa babu janareto mai kyau a masallacin nan wancan satin ba karamar da kuwa muka yi ba kafin mu gama huduban nan ku ku ne shaida wuta ta ɗauke a caja a ɗauke har sanda na tausayawa yan hizba da bayan Allah da suke kula da wannan abun ba ma ni da nake haɗa zufa ba wallahi yan hizban sanda na tausaya musu akwai waɗanda aka wakilta irin su malam hassan irin su alhaji bashir investment sukan zo masallacin nan wata ran tun safe wallahi tallashi har yamma suna abu ɗaya ni da ba da alaka da kwamitin ko ba da alaka da kaza amma ina da dama da zan yi amfani da ita wajen in sa aikin alheri yanzu ba ka ɗauka ka bayar ne matsala ba in ka bayar suwa ka bawa kuma me za su yi da shi ai mun sani akwai ƙungiyoyi mun sani akwai malamai mun sani akwai kowa amma don Allah bincike idan ka bayar ya suke da shi don me yasa ba za ka laluba ka ji ina ne ake yi da gaske bil haƙƙi ka ce to nan ne in na ba zai tafi lahira ta in ya so can dan ka zauna lafiya da su ka basu amma dai ka sani cewa wallahi ba sa yi amma muna da waɗanda mun shaida ba muna magana akan ni ba ina magana akan kaina bane amma ina magana akan malamanmu wanda wallahi shekara 25 30 mun shaida mutanen arziki ne su kuma tarbiyyar da suka yi mana kenan to ire iren waɗannan alkhairan jama'a yana da kyau mu dinga kula ina za mu kai su kamar yadda na faɗa satin da ya gabata za ka ga wasu suna ɓarar da dukiya fi gairi mahalliha a gurin da bai dace a kai ta ba saboda haka ayyukan alheri ana yi kuma wana so a ci gaba da yi Allah ya saka wa masu yi gaba ɗaya akwai waɗanda suna gina islamiyoyi suna gina makarantun allo suna inganta malamansu suna inganta ɗaliban ta hanyar ba su duk wani gudunmawa da za su sami ilimi Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda suna gyara mana asibitoci suna gyara mana guraren ibada wani abin mun sani wani abin suna ɓoye ba mu sani ba Allah ya biya su da aljanna daga cikin abin da muka shaide su akwai ire-iren waɗannan ayyukan muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa zan dakata anan ku yi haƙuri na tsawaita gaskiya tsawaita wadda hatta wuce wancan sati wancan sati ba kusan karfe ɗaya muka tada sallah yanzu gashi har da minti kusan bakwai ina ba ku haƙuri sannan muna marhabun lale muna cike da farin ciki da jin daɗin isowar mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa ya haya ɗan majan gombe ko ɗarɗar ko gezau allah ya kawo shi wannan masallaci domin ya zo ya taya mu ibada ga allah ya kuma saurari hutuba da nasihar da malamai suke yi na iso nan aka ce in dan bada minti biyar saboda mai girma gwamna na ce ai shugabanmu ne tun da dai har yana zuwa to za mu saurara masa saboda haka mun ji daɗin zuwanka mai girma gwamna kuma daga cikin abin da yake burge mu da kai shine irin wannan alaƙar da take tsakaninmu na addini na zumunci na yi da mu cikin duk abin da ya shafi al'amarin addini Allah ya san sirruka da yawa na alkhairanka wanda daga abbahin da na fahimta da kai kakan yi abubuwa da yawa waɗanda mutane ba sa sanin kayi amma shi Allah shi ne zai maka shaida akan yin su wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina ba mu shaide ka ba sai abin da muka sani akan ka abin da yake boye Allah shi ne ya sani ko muna fata idan kuskure ne Allah ya yafe maka ya yafe mana gaba daya alkhairanka da kake wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya dorar da kai akai ya tabbatar da kai akai duk wanda zai matso ka gwamna ya baka mummunar shawara ya hana ka yin abin kirki wa al'ummarka da garinka Allah ya kafa ya kafa badala da kan da garki tsakaninka da shi ya tare ka da shi kada ya baku wata alaka ko ta kusanci wannan mutumin da burinsa ya hana ka aikin alheri kada Allah ya haɗa alaka tsakanin kai da shi wanda kuma duk tunaninsu da burinsu da nan da za su neme ka ko su nemi ganawa da kai ko su neme ka ta waya in dai alheri suke so su gaya ma kuma ka aiwatar dan samun rahamar ka ga Allah da kuma samun ingantuwar jihar Gombe Allah ya hada alaka tsakanin kai da su Allah ya ƙara matso da su kusa da kai ƙara matso da kai kusa da su domin wallahi jama'a gwamnati babu abin da babu a cikinta dole wannan bawan Allah yana buƙatar addu'a wallahi addu'a kai wasu malamai ma suka ce inda akwai addu'ar da suka san karɓaɓɓiya ce suna da garanti idan sun yi Allah zai karɓa wallahi ba za su yi wa kansu ba shugabanninsu za su yi wa saboda in kai wa kanka maslahar kanka ce kadai amma idan kai wa shugaba maslahar al'umma ce gabaki daya saboda haka muna maka bakararan addu'o'i gaya wa jini na wuce wajen Allah ya dora ka akan daidai ya kame hannayenka daga kuskurewa excellence muna maka addu'a Allah ya taimake ka wanda suke taimakon ka Allah ya taimake su Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya ɗauki ranmu muna mumine musulmai ya haɗa mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a jannatul firdausi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliy al-azim al-jalil al-karim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum